don karance wannan littafi da jin abin da littafin ya kunsa na fa'idoji muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya ƙara ma rayuwarmu gaba ɗaya mu albarka Allah madaukakin sarki muke roƙo ya amfanar da mu da abin da ke cikin wannan littafi littafin da za mu karanta ga littafin nan السنن المحجورة في رمضان wato sunnonin da aka kaurace ma a cikin watan Ramadan malamin da ya wallafa littafin shahararren malami ne yana da littattafai da yawa kamar da zamu zo mu ji insha Allah wato Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama yana cikin manyan malamai da aka yi a wannan zamani waɗanda duniya ta shaida iliminsu da gogayyarsu a kan abin da ya shafi ilimi Allah maɗaukakin sarki ya safanya masa da ya safa masa da alkhairi ga littafin nan a wajen masallaci wanda yake bukatun ya mallaki littafin so ana siyar da shi a wajen masallaci Allah ya sa albarka a tsaro mana tsara da ita za a ba shi ba Ibrahim sun karɓi kwara ɗaya ce. Muna roƙon Ubangiji maɗaukacin sarki ya mana zambakata. As-sunan al-mahjuratu fi Ramadan. Farko muna safiyar wato safiyar Asabar 20 ga watan Sha'ban hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda wanda ya zo daidai da uku ga watan ɗaukar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya السنن المحجورة في رمضان لفظ السنن جمعي لنا السنة إن أنت السنة كما asali a yaren larabci kadan balarabe ya ce a sunna yana nufin hanya ko ka ce tafarki to amma a shari'ar musulunci in aka ce a sunna ana nufin wato aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi a karan kansa ko kuma zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ko kuma abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata wani aiki a kansa ko kuma yayi umarni da a aikata aikin yace ayi aikin ko ya zama ba shi yayi ba ba shi yace ayi ba amma a wato an yi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sani kuma bai hana ba duka wannan ana ce muku sunna al-imam Abu Dauda ya ruwaito hadisi yace ikramatu lan Abu Jahl a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shigo Makka sai ya fatku Makka sai ya zama ikira wasu ɗan abu jahal ya gudu ya bar garin makka domin a lokacin shi ba musulmi ba ne ba da haka da ya ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shigo makka sai ya gudu matarsa kuma sai ta musulunta sai zama aure ya rabu tsakaninsu to amma daga baya sai ta rubuta masa takarda wato ta rubuta wa annabi sallallahu alaihi wato ta rubuta wa mijinta takarda ta roƙe shi ya dawo garin makka to a lokacin da ya dawo sai suka koma suka ci gaba da yin aure kawai ya shiga ɗakin ta ya je gidansa suka ci gaba da yin aure ina fatan magana abin wato miji ne da mata
Como es la cabana.
wato miji ne da mata sai ya zama mijin ya matar ta shiga musulunci shi ko mijin ya bar musulunci ko in ce bai shiga musuluncin ba sai aure ya rabu tsakanin su a lokacin da ya dawo ya shiga musulunci bayan da ya shiga sai ya shiga ɗakin matarsa suka ci gaba da yin aure ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya masa umarni cewa ci gaba da yin aure ba kuma shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a aikata haka bai faru da shi ba amma dai ya san haka ya faru kuma bai hana ba wannan sai ya zama sunna duk lokacin da wato kiristoci guda biyu in ɗayan sai musulunta to auren su ya rabu in kuma ɗayan ma ya dawo ya musulunta daga baya a lokacin da matar take zawarci to ba sai an sake sabon ɗaura aure ba wannan ya faru ne a aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai hana ba sai zama sunna ta qaririya sunna fi'liya wanda annabi ya aikata da kansa sunna qauliya wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi sunna ta qaririya shine wanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar sannan haka dukkan sifofi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kunsa wato sifar sifa ta ma'aikin Allah sunna ce misali a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da gemu to in kaji an siffanta shi da cewa mutum ne mai gemu to shi barin gemu sunna kenan in aka siffanta shi da cewa in gashin sa ya tare yakan sauka kan kafadarsa in yayi aski kuma yakan tsaya nan wajen kullinsa shi wanda yake da wadatan gashi in ya dauki watannan dabi'a to yayi sunna wato halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki dan su sunna ce kuma addinin musulunci ya ginu akan akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya umarni a yadda amsa masa ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ana son duk lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi umarni to a yarda abu umarninsa wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah walau annakum izzalamu anfusahum جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لكم الرسول لوجدوا الله توابا رقيبا haka in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata wani aiki to ana so a kwaikwayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan wannan aiki domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to shi yasa sai malam Muhammad Nasiruddin Albani yace as-sunanul mahjura wato sunnonin da aka kaurace masu fi ramadan a wannan wata ne albarka na ramadan li fadilati shaykh al-muhaddis littafin babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah wato littafin malam Albani Allah ya masa rahma نبذة مختصرة عن سيرة وعن السيرة الذاتية nan wurin za a ba mu ɗan takaitaccen tarihin Malam Albani. nuktatun muktasara dan taɓakala shi a taƙaice an siratu zatiya akan sira ta rayuwar ma'aiki wato rayuwar lifadilati Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Muhammad Nasiruddin bin Al-Hajj Nuhu Albani rahimahullah kan tarihi ne a taƙaice za a bamu na malam Muhammad Nasiruddin Albani nash'atuhu za a bamu labarin yadda ya girma ولد الشيخ محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الباني وتو an haifi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani mutumin Albaniya ‘yan Albaniya suna da al'adu wani lokaci irin namu na ‘yan Afirka. Al'adan ɗan Afirka in yi aikin hajji sai a ce mashi alhaji, wa in kana asali akan ce alhajju ga mutumin da yake cikin yin aikin hajji. To amma ɗan Afirka inda ya ka taɓa zuwa aikin hajji, to sai a ce maka alhaji. To su ma ‘yan Albaniya suna da irin wannan ɗabi'a. Shi yasa ana cewa mahaifinsa alhaji Nuhu. Alhaji Nuhu shi ne a wajen tarihinsa akan ce a Sheikh Muhammad Nasiruddini Binul Hajj Nuh. wato Muhammad Nasiruddin dan Alhaji Nuhu al-Albani mutumin Albaniya kaman kai dan Najeriya a ce an Najeri shi shi kuma al-Albani Allah ya masa rahama an haife shi hijira na da shekara 1333 imani shekara 109 kenan zuwa yau al-muwafiq wannan ya zo daidai da shekara ta dubu wato alif ɗari tara da arba'in da hudu miladiya kimanin shekara ɗari da bakwai kenan na shekara ɗari a cikin yau muna shekara dubu da ɗari wato 2021 ko in ka cire 1914 nawa zai ragu zai rage saurin ce wato shekara ɗari da bakwai da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya in ka cire dubu ɗaya da ɗari tara da sha hudu ɗaya shekara ɗari da bakwai ɗau kimanin shekara ɗari da bakwai da haihuwan wannan malam fi madinati wato ashkudara ashkudara sunan garin su kenan asimatu daulati albaniya a birnin tarayya na albaniya shine idin an usratin faqira wani abin ban sha'awa a lokacin da aka haifi malam albani an haife shi ne a wani family wani gida wanda yake talakawa ne amma alhamdulillah mutadayyana gida ne da ke da addini yadlibu alaiha sabiqul ilmi gidan su mala albani gida ne na talakawa sai dai suna da kula da ilimi fa kana waliduhu marji'an lin-nasi yu'allimuhum wa yurshiduhum mahaifinsa makoma ne ga mutane wato malami ne babba shi wancan alhaji nuhu da kaji yana karantar da mutane yana ba su fatawa babban malami ne yasa shi ma malam albani sai ya zan Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarsa irin yadda ya sa albarka a rayuwar mahaifin shi. So da yawa za ka ji malamai na da, ‘ya'yan in iyayen malamai ne sai ka ji su mayan haka, haka ce al'imamu abu hatim, sai ka ji an ce ibnu abi hatim, ‘ya'yan malamai ne iyayen ma kazalika. Haza wato hajara sahibu tarjama. shi wannan da ake tarihin samalan albani ya yi hijira bi sukbati walidihi tare da mahaifinsa ila dimashq sha ya faro garinsu na albaniya ya bar ƙasansu ta albaniya ya dawo ƙasan dimashq wato garin dimashq a ƙasan sha an gane ko lil iqamati da'ima fiha ya dawo ƙasan sham don ya zauna zaunawa na dindindin a ciki ba'ada wato ba'ada an harafa Ahmad Zago bayan an samu wani shugaban ƙasa a Albaniya wata wannan shugaban ƙasa ya samu karkata ya samu ganiya ya ce bai yadda mata su rika sa hijabi ba dole mace ta rika tafiya a kan layi da wuyarta kamar raƙuma tana tafi ba tare da sutura ta musulunci ba ya ce bai yarda ya rika ganin matasa a masallaci ba matasa su rika sallah a gida sai dai tsofaffi su ne za su rika zuwa masallaci suna sallah ya kawo dokoki kala-kala a ƙasan albaniya waɗanda suke cin karo da karantarwar addinin musulunci sai zama a irin wannan lokaci mutanen kirki malamai sai ya zan ƙasar ba ta dace da ci gaba su zauna a cikinta ba na daga cikin irin waɗannan malamai ma'aikun malam muhammad nasiruddin albani wanda ya sa ya bar ƙasan albaniya saboda waɗannan dokoki na zalunci da Ahmad Zago ya kirkiro su ya samar da su kuma ya tsaya tsayin daka sai an aiwatar da su wanda suke cin karo da karantarwar addinin musulunci waye Ahmad Zago shine Malik Albania wato shugaban ƙasan Albania a wancan lokaci kuka ce sarkin Albania ببلده نحو الحضارة الغربية العلمانية me yasa ya kawo waɗannan dokoki da suke cin karo da addini saboda turawa sun shiga ƙasan a lokacin kaga mun ƙasan nan lokacin da turawa suka shigo sun cin masu sarki ibrahim waɗanda sun yaƙe su fafa a ƙarshe saboda zamani da ya zo da bindiga su kuma yaƙi suke yi da kwari da baka da masu da kibau yasa turawa suka iya cin karfin su amma ba sallama musu ba har sai da suka tabbatar da sun samu shahada sarakunan mu na Najeriya a lokacin musamman na arewacin Najeriya amma shi Ahmad Zago lokacin da turawa suka shiga kasansa sai ya ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari ya ka samar da wasu dokoki waɗanda suke cin karo da karantarwar addinin musulunci. wanda ya sa malamai suka rika barin ƙasa. A kammala allamatu albani jirasata kullifti da'iya. Malam albani ya ƙare karatun shi na firamar fi madrasatil isatil khairi a wata makaranta ana kiranta al-isaful khairi bi dimashq a garin dimashq a nan ya karatun firamar shi wato kenan tun yana yaro karami ma aka baro da shi asalin ƙasarsa ta haihuwa ta Albania aka dawo da shi ƙasan Syria wato ƙasan Sham annan ya makarantar firamare sunan makarantar su al-Isaf al-Khair bi tafawuq ya kare wannan karatu da fasla ya gama karatun shi da daraja mafi girma an gane ko wato daraja mafi girma nazaran li ra'ayi walidiki al-khas في المدارس النظامية من ناحية الدينية أما ساكمكم وتفهمت جماعة مالا محمد ناصر الدين الألباني يكي دئتا وتفهمت كاسة كما سمى أنجاني كو ما يكون مالا ألباني نادو وتفهمت كم مكرنتم نظامية مكرنتون بوكو أنجاني كو وتمكرنتو za a rika shiga cikin aji ana ɗaukan karatu mala wato mahaifinsa yana da wata nazariya ta musamman kan wannan shi yana ganin karkaba yaronka ya zurfi a makarantun boko abinda ya fi ka ɗauko tsarin karatun boko sai ka zo kai kamfin yaronka a gida kana koya masa fahimtar mahaifin malam Muhammad Nasiruddin Albani ke. Madadin ya fashe ta karatu mai zurfi a tsari ta nizamiya, ya haɗu da ɗan wancan gida da ɗan wancan gida da kowane irin yaro a haɗu, wata in an yi sa'a ya haɗu da mutanen kirki, in aka samu akasi kuma a nan wurin sai sun ci lalacewarsa. Ba haka ke faruwa da karatun boko ba, da yawa wasu na koyon shaye-shaye ne a makarantun boko in ba su sa'an haɗuwa da abokai na garba wani kuma nan zai tsinci shiryarsa ya koyi sallah ba a makarantar boko to shi malam wasu mahaifinsa yana da wata fahimta ta ta ta musamman akan barin yaransa ya ci gaba da karatun boko da tsari irin na nizamiya faqad qarrara adama iktimali dirasatin nizamiya wannan shi ya sanya bai ba ɗansa dama malam albani ya ci gaba da yin karatu har ya kai ga yayi digiri ba wa wada'a lahu manhajan ilmiya sai ya sanya mashi wani tsari na ilimi markazan kama min khilalihi bi ta'limi al-Qur'an al-Karim an gane ko sai ya sanya masa wani tsari na musamman wanda ya tsaya yana karantar da shi a gida tsarin karatun da ake ne a waɗannan makarantu na nizamiya makarantun da za a ce ka gama firamare kai sakandare ka gama sakandare ka zo kai digiri ka gama digiri ka je kai masta ka je ji shi mahaifinka bai yarda da wannan tsari ba sai ya sa ya tsayar da yaron shi a gida yana karantar da shi a tsawon wannan lokaci da sauran yaran gari suke ta zuwa makarantu shi kuma ya tsare yaransa min khilalihi a wannan lokaci da ta'alimi bil Qur'an al-Karim ya tsayar da shi yana karantar da shi al-Qur'ani wa tajwid yana koya masa tajwidi wa nahwi wa sarf yana koya masa nahwu da sarf wa fiqh al-madhhab al-Hanafi yana koya masa fiqhun madhhabarsa a wancan lokaci to madhhabar da ake bi a wannan yanki na Dimashq madhhaban al-Imam Abu Hanifa kamar yanzu mutum biyon da ya taso a nan kaga za a koya masa fiqhun masabar malikiya mun gane wannan da kyau wa qad khatama al-albani ala yadi walidihi hibb al-qur'an al-karim a hannunsa ya haddace al-qur'ani mai girma a hannun mahaifinsa an gane ko kaga tun anan ya ci dunin karatu malamai suna ganin duk mutumin da yake kokarin ya zama malami lalle akwai bukatun ya haddace alqur'ani mai girma gaba ɗayan shi shi yasa za ka ga malaman mu hatta a wannan zamani ba sa saka cin da abin da ya shafi haddar alqur'ani magabata kan dama yaran suna tasowa abu na farko da sukan fara da shi shine su ga yaran su sun haddace alqur'ani mai girma domin duk mutumin da bai haddace alqur'ani ba to ko da ya taso yana gwaggwar mayan ɗawainiya ko da'awa na harkar malinta to za a ga wannan rashin haddan na cutar da shi a kwana-kwanan nan ina karanta tarihin abdulrahman duwai malami ne na wannan zamani amma bai haddace alƙur'ani bai girma ba kuma gashi babban malami Allah ya sa albarka a rayuwar shi sai ga wanda yana zama masa cikar wajen da'awa sai ya rufe dukkan makarantun shi ya tsayar da hukumar juma'a da yake yi sai shiga daki baya fitowa sai an kira sallah sai zo ya sallar jama'a sai ya koma ya zauna yana hajjan alqur'ani mai girma a wata biyu kwana su sun ya haddace alqur'ani kullum ido yake haddacewa kullum sai ya haddace ido abdurrahman suwaid je karanta littafin ittihafun nubala bi siyar ulama littafin al-imam zaharani yace kullun izu yake da cewa ikhlasi yasa yayi da gaske a kwana 60 ya haddace alqur'ani ne girma to kaga manyan malamai ba su yadda a ce sun zauna ba hajja ba shugabanan a duk ba malam professor bismillah wala wata da wanda ya kamata mu zauna a yi mun gano wannan da kyau so haddan alqur'ani abu ne mai matukar muhimmanci Allah madaukakin sarki ya ce miki mala albani ya haddace alqur'ani bi riwayati hafs an asim da riwayan hafs daga al-imam asim kama tarrafa ala shaykhi wa sa'id al-burhan kamar yadda yayi karatu وجرت على الشيخ سعيد البرهاني wato marafi wannan babban malami ne ya karantar da malam albani al-fallah sunan wannan malami ne ya karanta littafin wato sintikil hanafi ya yi karatu a masabar al'imamu abu hanifa wajen wancan malam wa ba'du ko wa ba'da kutubin lugha wal balagha sannan ya karanta wasu daga cikin littattafai na lugha da wasu daga cikin littattafai na balagha a hannun wancan malami a Sheikh Sa'id Al-Burhan هذا في الوقت الذي حرص فيه على حضور دروس ونجوات العلامة بحجة البيضاء أقول لك في جمال الألباني يكي بعد الأباري شيد سنسا يكي يأخذ يتقري وجن حلرسا جرسا دلبشوشي دون ببما لني بحجة البيضاء ya rika gabatarwa wata-wata malami ne sai ya ɗauki wani littafi mai mahimmanci kan abin da ya shafi ulumul qur'an ko ulumul hadith ko ulumul lugha sai ya ɗauko wani malam sai ya ɗauko wani littafi sai ya karrara shi sai ya sanya shi a majalisi sai ya bada kwanaki sati ɗaya sati biyu wata ɗaya sai sai ya sauke littafin sai a koma ana ƙare littafin sai a huta wani lokaci kuma sai a ƙara kiran daura irin wannan sai a ƙara sauke wani littafi to malam albani yana ɗalibin ilimi sai ga wannan tsarin ya yi mashi sai ya kwaɗaitu yana yawan halartar wannan tsari na al'allama ba a jisul baifa yana yawa yana yawan zuwa a nan ne ma malam albani ya ga wani littafi wanda wannan littafin shine dalili in Allah yana son ya aiwatar da wani abu to sai ya shirya masa dalilin faruwarsa da yake Allah yana son ya mayar da malam Muhammad Nasiruddin Albani a matsayin babban malamin hadisi na duniya sai ya kaddara ya rika zuwa karatun wannan malami ba da ba. yana zuwa wannan karatu to akwai masu siyar da littafai sukan zo su baza a wajen wannan karatu a nan sai ya ga wani littafi na Muhammad Rashid Riba littafi ne wanda ya yi shi tarihi ne yawa ibiyawu ulumuddin na imam al-ghazali ya sanya masa suna al-lughatu muknil afsar muknil afsar fil afsar fi takhrij ihya'i ulumuddin min al-akhbar sunan littafin kenan muknil afsar wato mukuni al-mukuni an haml al-akhbar fil akhbar fi takhrij ulumi wato fi takhrij ihya ulum ad-din min al-akhbar sunan littafin kenan abinda ma'anar sunan littafin ke nufi wato al-mukuni an haml al-akhbar littafin da zai wadatar da kai ba sai ka ɗauki manya-manyan littattafai ba كمثل الحمار يحمل أخبارا الأخبار من يلتفيك شيني المغني عن حمل الأخبار في الأخبار لتعمل ذي وجه تردكي باسيكا أوكي من يلتفي ولوك تندع كي حال تفي تفي الأخبار لتتفي الأخبار جمعنا الخبر أن غيري هو نشيري الجناء أن غيري الجناء الجناء الإسلام عباس عباس إذا اجتمع الوغى والفضل فضل والرفيق رفيق الشاهد wannan littafin a cikin shimalan albani ya fara kwaɗaituwa a kan abin da ya shafi ilimin hadisi kun san wani ikon Allah jama'a lokacin da malam albani ya je wajen wannan karatu na ba'adatul baiqa ya ga wannan hamshakin littafi na Muhammad Rashid ba sai zo mala albani bai da kudin siyan wannan littafi kudin da zai sai littafin ba shi da shi sai ya roki mai littafin ya ce don Allah ka bani hayan wannan littafi na sai ya ba shi haya littafi ne ya kai mujallafi biyar ba ya kai fast bonus amma da ya ba shi haya sai ya koma gida sai ya ɗauki biro da takarda ya nemi planship sai ya dinga kwafa wannan littafi sai da ya rubuce wannan mujallafi biyar ɗin takam da rubutun hannun shi saboda bai da kuɗin da bai siya. Wannan rubutun hannun malam albani na wannan littafi wanda shi ya zama buɗi na ya kutsa ma abin da ya shafi koyon ilimin hadisi har yanzu wannan littafi yana nan in ka je jami'atul islamiyya ka ce a nuna maka labirin malam muhammad nasiruddin albani domin hukumar saudi arabia yadda ya girmama ta haka ta girmama shi ya ce in ya rasu dukkan littafan shi kakaf malam muhammad nasiruddin albani ya ce duk littafan shi kakaf da wanda ya rubuta rubutun hannun shi ma'asuda din shi da wanda ya siya na malamai ya tara a labirin shi hasa wanda yake shiga ya karatu malam albani ya ce in ya rasu a kwaso su gaba daya a kawo ma jami'atul islamiyya ya bar shi wakati ga jami'atul islamiyya da haka yana rasuwa a kwaso wannan littafi hukumar saudi arabia kuma sai ta gina wani makeken labiri a cikin jami'a sai ta sanya masa maktabatu shi'a muhammad nasir jiya albani littafin shi ne zalla ba a sirka littafin shi da na wani ba in ka zo in kai ɗalibin ilimi ne sai ka nemi izini sai labirariyan ɗan wurin ya baka dama in ka je wato ka je madina ka yi yunkuri ka je jami'atul islamiyya ka ce kana so ka shiga labu na malam muhammad nasiru jiniya albani wanda ya bar shi wakati ga jami'a to za a shiga ka ga cikin labu idan ka ce kana so ka ga rubutun hannun malam albani da ya kwafe littafin almukuni an hamlin akbari fil akbar wato fi tarihi ihyawu ulumuddin min al akhbar za ga wannan littafi babba malam albani ya rubuta shi da hannun shi wannan rubutu shi ya kwadaitar da malam albani kan san ilimin hadisi daga lokacin ya fara neman ilimin hadisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sai ce akhadha an abihi mihnata islahi sa'at kaga baban shi yayi tsare shi yana koya mishi karatu to a wuri ɗaya kuma baban shi ya turke shi ya koya mai sana'a wata sana'a mahaifin shi ya koya masa sana'a gyaran agogo gyaran agogo gashi agogo shi mala albani ke gyara ya gyara agogon hannu ya gyara agogon bango sana'ar malam albani kenan har ya bar duniya bai wata sana'a ba in ba gyaran agogo da kuma rubuta littattafai da ba matsabawa suna bugawa suna ba shi nashi wato nashi haƙƙin ya rika neman abincin shi ta haka a duk inda ya zauna mala albani Allah ya gafarta mishi fa ajada mala albani ya kore wajen gyaran agogo hatta fara min afkabi shukrati fiha sai da ya shahara duk wani agogon da ya rikice sai a gawa mala albani shi kan zai gano kai da wannan shaharar nashi malami ne na duk duniya amma za a kai shi da kujerar shi da tebur ɗin shi ana kawo agogo yana gyarawa yana biya an ga wato ana biyan shi ana biyan shi yana da wannan mun gano wannan da kyau sai ce wa a kasa ya takassabu rizqahu minha ya zama yana neman arzikin shi daga wannan gyaran agogo wa qad waffara lahu hadhihi al-mihna watannan sana'a ta gyaran agogo ta ba ki dama ta ba ki waktan tajjidan lil mutala ta ba ki daman bincike da kar domin duk lokacin da ba kwasko mazaza kawo gyaran agogo sai dauko littafin ke ta karatu a shi yana gyara agogon shi kuma wannan gyaran agogon in kana yawan karanta littafin mala albani ko zaka ji yana faɗin cewa duk lokacin da ya kasar wani rubutu a gaba yakan ce ba abinda yake tsayar da shi kan wannan rubutu dare da rana in ba bacci da ya zama masa dole ba ko lokacin da zai dan ɗiba ya ci abinci sai ya ce sai kuma lokacin da yake ba sana'a ke ta gyaran agogo baya jin kaskancin cewa wai shi gyaran agogo yake a yanzu ne za ka zo ka cimma ake rena sana'o'i amma ga babban malami gyaran agogo yake yi abin shi an gano nan da kyau وجرى صحابة دوانا ينكر وحج الله حجرته للشام sannan hijiran da ya koma garin sham wannan hijiran ya ba shi daman ma'arifatun billog bil lughatil arabiyya wannan ya ba shi daman ya kware wa larabci mala albani ya iya larabci malamin mu malam da ta'ama yana faɗi cewa suna a san da suke ɗalibai a jami'atul islamiyya ɗaliban lugha sukan halarci ɗaliban kulliyatul lugha sukan zo majalisun malam Nasiruddin Albani ne ba don koyi ba sai dan kaɗai su koyi irin usulubi al'arabi ƙwarewa da balagar larabci ya ƙwarewa larabci wa in kana uwa da uba ba balarabe ba yadda ka koyi larabci kai bahaushe haka malam albani ya koyi larabci amma ya shigo cikin larabawa ya kane kare a harkar larabci kuma ya fice a kansa ya ƙware yadda ɗaliban larabci masu yin PhD akan larabci masu masters akan larabci sukan zo majalisin shi su zauna don su koyi tsarin larabci da ka'idarsa ya kware matuƙa a larabci wallibtila alal ulumi shar'iyyati min masadir al asaliya sannan malam albani ya samu dama ya rika yin bincike kan asalin littattafai na addini tun daga tushen don malam albani yakan ɗauki littafi fata rubutun hannun malam so da yawa in kana karanta littattafansa in ka ji ya ce karanta mujallabi na kaza shafi na kaza a ƙarshe sai ka ga ya sa wata ƙafin haka ya kan sa wata ƙafin a bracket abin da yake nufi warfa me yake nufi ga wannan warfa ɗin wato shi fa ya duba littafin ne kan a buga da rubutun hannun malamin kafin a buga al'imamu sahawi ya rubuta littafi to sai ya ɗauki wannan littafin ba a riga an buga shi ba da rubutun hannunsa sai ya bincike a ciki sai ya kwafo wani abu ya sa a littafin shi to sai ya tare da shi sai karanta mujalliji na kaza shafi na kaza sai ya sa wasa wala Allah yanzu an zo an riga an buga littafin littafin ya ƙara zama ƙarami tunda an buga shi da rubutu irin na dama sai ka je kana da san sai malam albani sai maka karanta mujalladi na goma sai ka je mujalladi na goma ba gari wannan mujalladi na goma ya koma bai wuce mujalladi na uku ko na hudu ba saboda littafin ya yi mai ya zama karbi an riga an buga shi Allah ta'ala ya dace da wasiyatu al-allama al-albani li umum al-muslimina tabbata malam albani zai rasu ya kulla wani majalisi sai ma mutane wasiya a ciki to ga wasiyar shi za mu karanta inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد wannan ita ake kira khutbatul haja ala albani ya bude ainihin wannan wasiya ta ce da khutbatul haja sai ce fa wasiyati li kulli muslimin wasiyar da nake wa kowane musulmi ala wajhi al-ardi matukar musulmi ne a duniya wa bi khasatan ikhwanuna الذين يشاركوننا في الانتماء الى الدعوه المباركه yace musamman ƴan uwanmu wanda suka yarda da da'awar mu mai albarka da'watul kitabi wa sunna da'awan ayi amfani da alqur'ani da sunna bisa ga fahimtar malaman farko as-salafu salih an gane ko alaman hada salafu salih bisa ga tsarin nan na magabata na gari da kaji malam da risala malam Abu Zaid al-Qayrawani yana ambatar su a cikin littafin shi na risala sai mala albani ya ce usikum wa nafsi bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala awwalan wallahi duk wani mutumin da yake duniya ina masa wasiya ya ji tsoron Allah madaukakin sarki a karan farko ka ji tsoron Allah in an ce jin tsoron Allah an tambayi al-imam ibn al-mu'tar kafin nan ma dai Abu Hurairah wani mutum ya zo ya samu abu hurairah ce mata kawa me jin tsoron Allah sai ce mata hal sanatta tariqan za ka taɓa bin wata hanya mai kaya sai ya ce salafku na taɓa bi sai ce da shi kai fa sana'ata da ka hanya mai kaya ya kai sai ce inna an go kaya idza ra'aytu shauka in naga kaya kasartu an guban karisawa inda yake aw atattu anhu ko kuma wato auta wasu ko in tsallake shi aw atattu anhu ko in kauce masa sai Abu Hurairah ya ce za ka kama wannan shine jin tsoron Allah in ka hango zunubi to kaka karasa inda zunubin yake in kuka yi kacibus da laifi to kai tsallaka tsallake aikin alhaki ko ka kewaye shi amma kanka kutsa kanka cikin zunubi in kai wannan kana jin tsoron Allah ke mun gano nan da kyau ita wannan kalma ta tsoron Allah ita ce wasiyar da malam Albani ya fara ba wato ya gabatar da ita ga wannan al'umma ثم الالتزام wato الالتزام بالعلم النافع sannan kullum in dai kai musulmi ne to ka rika neman Allah ya ƙara maka ilimi mai amfani annabin annabin Allah Allah bai nemi ya riki wato ya nemi gadan wani abu ba in ba ilimi ba Allah ta'ala ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma kullum ka ce Allah ka ƙara man ilimi sai ma'aikin Allah ya rika addu'a rabbi anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma kullum annabi yana wannan addu'a Allah ka ƙara man ilimi zaka duk musulmi malam albani yana mana wasiya yace kullum mu rika neman ƙarin ilimi kan mu kwanta kullum mu ce Allah ya ƙara mana ilimi kama kana Allah ta'ala kare da Allah yake واتقوا الله ويعلمكم الله الله يشي كذكوران الله إن كذكوران الله الله زي كرنتدو أم جانيكو وطولنا دا تكين سنادري دا كان سنيا أسامي إلمي من أمفاني جنطوران الله مجدوران الله جماعة وأن يعرفوا عملكم الصالح الذي هو عندنا جميعا لا يخرج عن كونه كتاب وسنة sannan duka mutane gaba ɗaya su ɗora ayyukansu na gari a kan alƙur'ani da sunna duk abin da za ka yi ka daidaita shi kan mizanin shari'a ka daidaita shi kan alƙur'ani da sunna ala manhaj salaf salih ala manhaj salaf salih ka ɗora shi bisa da tsarin magabata na gari kowa zai iya taimaka kowa zai iya jan aya kowa zai iya jan hadisi amma inda kaza ke saka ayar da kaza da hadisin da ka kawo shin wani sahabi ya fassara ayar ko hadisin kafin kai a irin fahimtar ka wannan tsarin shi tsarin da wala albani ke neman sun mutanen duniya su gudana akai kenan tsarin alqur'ani da hadisi bisa ga fahimtar malaman farko wa an yaqrinu ma amalihim hada wal ziyadati minhu ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا الأمل بهذا العلم قال الباني يكي كما إلى yin wasiya ga mutanen duniya su yi ƙoƙari su haɗa tsakanin ilimin da suka samu su haɗa shi da aiki kar ka zama ɗan halafa fatawa ku ta ƙawaku fatawarka daban ta ƙawarka daban iliminka daban aikinka daban ba a buƙatan iliminka ya girma aikinka gwargwadon zurfin iliminka gwargwadon zurfin aikinka kai san to kana karatu amma kuma baka aiki da karatu da Allah mun kai sunan da kyau kar kai karatu da baka aiki da shi kullum a hada karatu da aiki sai sai hatta la yakuna hujjatun alayka mutane su hada karatu da aiki dan ka ilimin sai zan hujja a kansu wa inna ma yakunu hujjatun lakum ilimi kan iya zama dalilin ka ne da za ka kafawa ubangijin ka shiga aljanna yawma la yanfa'u malun wala banu a ranan da da zuciya da 'ya'ya ba sa amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da tsaftatacciyar zuciya ranan kiyama kenan to kakan iya yin hujja ne da iliminka in ka yi aiki da shi an gane duk wanda ya san ilimi lallai ya kokari ya aiki da shi karka san ilimi baka yi aiki da shi ba thumma uhaddiruhum min musharakati al-kathir mimman kharaju an al-manhaj al-salafi bi umurin kathira don Allah ɗaliban ilimi mutu wannan mala albani ce ina jan hankali ina tsoratarwa karka yadda ka bukurin ɗin waɗanda suka balle ma tsarin magabata cikin al'amura da yawa mun gano wannan da kyau sai ce wa kasiratun jiddan suna nan da yawa wanda suka yi khuruji yajma'uha kalmatu al-khuruj wanda abinda zaka iya faɗa musu ka ce sun yi khuruji sun yi tawaye irin su yan boko haram ɗin nan irin su yan isis waɗanda suka balle ma tafiya na gaba ɗaya su shiga yaƙan gwamnati su shiga yaƙan waɗansu cibiyoyin gwamnati suna yaƙan al'umma na gaba ɗaya alal musulmi na wa'ala jama'ati su balle ma tafiyar musulmai su balle ma tattaruwan al'umman musulmai su koma suna wata tafahimta ta su su kaɗai wa inna ma na'muruhum bi an yakunu kama qala alayhi salatu wassalam mala albani yace muna wa al'umman musulmai umarni muna shawarta su su zama kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi fi hadisi sahih a cikin ingantaccen hadisi da yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah kan uwan juna kama amara kuma Allah tabaraka wa ta'ala irin yadda Allah ya umarce ku kar ka zama kana balle wa tafiya ta gaba daya a anguwa gaba daya ka ce kowa bai iya ba sai taka tafiya ta ka kai daya ka zanto kana yadda da al'amalin jama'i aiki na gaba daya a tafi tare da sauran jama'a an gane wannan da kyau sai ce wa alaina kama kuntu fi jalsati sajama kamar yadda na faɗa a wani zama da ya gabata wa idu zalika maratan ukhra mala albani ce zan mai ta wa fil iadati ifada so da yawa aka faɗo wani abu aka nuna kan zai ga an ƙara samun wata miliyan fa'ida wa alaina an nataraffaqa fi da'watina al mukhalifina ilayha wallahi ahlu sunna jama'a ya kamata mu rangwantawa junanmu musamman waɗanda suke saba ma da'awa ta sunna to mu rangontawa tafiyar su mu san yadda za mu jawo su kar mu fito da ka cika adu da kaulaka duk wani baɗari ke duk wani wanda ya saba wa tafiyar ka kawai kafuri ne arna ne kai ta kafurta kowa a'a ka sa hikima ka sa azanci ka sa garangwana wajen zaƙulo waɗanda suka saba wa tafiya ta ahlus sunnati wal jamaa ka san yadda za ka yi inviting din su zuwa ga tafiya ta ahlus sunnati wal jamaa ba tare da an tsananta ba mun gane ba tare da an sa rashin hikima ba so da yawa rashin hikima yakan sanya kai asaran al'umman da ta kafa hikima suna iya su fahimce ka to amma tun da ka sa gaggawa da rashin hikima sai su balle su butulce maka wa an takuna ma qawlihi tabaraka wa ta'ala da'iman da'iman wa abada kuma wallahi in zaka yi da'awa kai ahlu sunnati wal jamaa sai zama da'awarka ta daidai to kan ka'idar da Allah ta'ala ya faɗi cikin alqur'ani Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati ka sa hikima wal mau'izati hasana kuma ka sanya wa'azi kyakkyawa al-imam shafi cikin littafin sa al-risala yace abin da naje wajen manyan malamai duk lokacin da lafazin al-hikma ta zo cikin al-Qur'ani to in wannan al-hikma din ta zo ita kadai ba a hada ta da al-Qur'ani ko ayatu ko wani lafazi da zai nuni zuwa ga al-Qur'ani ba to al-hikma din nan ta fassara shi da tubara azanci wayo da hangen nesa kun gano nan da kyau amma in lafazin al-hikma ya zo makrunan ya zo a gwame da wani abin da ke nuna alqur'ani to a hikmatu sai ka fassara shi da hadisi wa tukurna ma yutla fi biyutikunna min ayatil lahi wal hikma kaga ayatul lahi alqur'ani al hikmatu kuma hadisi an gano wannan da kyau naka ne da'awa ya sa hikima wajadilkum billati hi ahsan Allah ya ce ko da zaka jayayya da kafirai ko munafikai ko wasu yan bid'a to kai jayya da hikima ina fatan mun kai shi wannan da kyau ka sa hikima wasu mutane sun zo wajen Muawiya radiyallahu anhu suka ce mun zo ne mai maka wa'azi sai ce duk abin da za ku yi man wa'azi a kansa na kekashewa da kangarewa da rashin da'a na kai Fir'auna suka ce ba kai Fir'auna ba yace ku kuma duk wa'azinku kun kai annabi Musa da Harun suka ce a wallahi ba mu kai annabi Musa da Harun wa'azi ba yace to fa qula li qawlan layyina in kun tashi za ku yi min wa'azi ku faɗa min magana mai tauri in ba haka ba da kun gama wa'azin daure saboda Allah ya ce ma annabi Musa da Haruna ku je wajen Fir'auna ku masa wa'azi amma in kun je ku da hikima فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ku faɗa masa magana ta hikima ku rabbanta kar ku kautata masa fir'auna fa Allah ya ce in za a yi masa wa'azi a kautata masa kuma su waye masu wa'azin annabawa ne to ina ga wani mai wa'azi a yau zai ma wani wanda bai kai fir'auna kan gare wa ba wa'azi shi ba da aula ya kautata masa wajen ne lafista da Allah mun fahimci wannan da kyau mutum mai wayo ba nisantar da jama'a yake ya ta kafirta zai na koransu ba duk in ka kafirta kowa kana rage musulmai yawa ne an gane muawiya radiyallahu anhu ya ce mutum mai hikima kokarin ki kullum a ƙara yawan musulmai ai ba kawai duk wanda ya ga ya dan yi gaga ya dan yi jiki da kaga wani mutum da daure da laya ce ka kodin banza ka zama arne in za ka musulunta ka musulunta arnan banza ba ka da sallah zai fahimce ka ba zai gane ka ba amma cikin hikima da ladabi da da'a duka da kalmomi masu taushi to sai iya fahimtar ka to Allah mun san wannan da kyau Allah ta'ala ya dakatar da shi ma da yace wa awwalu man yastahiqu an nasta'mila ma abu hadhihi hikma mutane na farko da suka fitantantan mai amfani da wannan hikima game da su huwa man kana ashaddu husumatan lana fi mabda'ina wa fi aqidatina Allahu akbar Mala Albani yace wanda yafi kowa cancantan ka sauƙaƙa masa ka rangwanta masa wajen da'awa shine wanda ya saba maka a aqidarka shine wanda ya saba maka a fahimtar ka ta da'awa kun gane wannan da kyau shi ya fahimci a zo a shimfiɗa wani abu a tsakiyar masallaci a shimfiɗa wani kyalle a ce wasu shehunne bayan sun mutu za su zo su zauna kai ko baka yarda da wannan ba kaga kun samu sabani shi aqidar ka da matata daban to irin waɗannan su suka fi cancancan kai dalibin ilimi yayin da zaka yi masa da'awa ka rangwanta musu ka sa tausayi ka sa zafi kalmomi masu taushi a kasuwa ne a ko'ina ana neman duk mutum ya zama mai da'awa amma wajen da'awarka ka sa hikima kar ka riƙa kautatawa musulmai da Allah mun fahimci wannan da kyau bal hatta waɗanda ba musulman ba ka sa hikima wajen kira ina fatan mun gane sai ce hatta la najma baina saqli da'wati al-haq allati tamallahu azza wa jalla biha alaina dan kar mu haka nau'i nauyin da'awar gaskiya wanda Allah ya mana baiwanta wa baina saqli usulubi da'wati ila Allah azza wa jalla sannan ga nauyin rashin usulubin da'awa mutum bai da usuli zai ga sai ba za a gane shi ba wa arzu min ikhwanina jami'an ina fatan ƴan uwan mu ahlus sunna gaba daya fi kulli biladil islam a dukkan garuruwan musulunci an yadda addabu bi hadhihi al-adab al-islamiyya sai da dukkan waɗannan na dubban na musulunci mu kyautatawa junan mu mu sa hikima da azanci wajen da'awa ko da mutum yake aikatawa karkace fasikin banza ɗin jiya in za ka tuba ka tuba a'a wallahi ka san shi yadda mutum ya zurfi wajen aikata zunubi inda za ka yi amfani da minti goma ashirin ka jawo shi ya yadda ya karfi abin da yake na gaskiya ya kyala abin da yake yi na bata wallahi Allah na iya yaje wa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari ko samu littafin at-tawwabin na al-imam ibn qudama al-maqdisi ya ba da labarin wani mutum shekarar shi arba'in yana sabawa Allah yana zunubi sai da shekara arba'in yana zunubi duk wani nau'in zunubi a wannan shekaru arba'in din yayi duk abin da ka sani na kaba irin su a lokacin annabi Musa ne wannan abin ya faru to sai annabi Musa aka yi fari a zamanin sa sai ya kace roƙi Allah ya bada ruwa ya ɗaga hannu yana roƙon Allah shi da jama'arsa a bayan gari Allah ya saukar da ruwan sama wallahi sai Allah ya kira annabin shi annabi Musa ce ba zan muku ruwan sama ba in ji Allah yace addu'an da kake na in saukar da ruwan sama ba zan saukar muku da ruwan sama ba to da yake annabin Allah ne suna magana da Allah ta hanyar mala'ika Jibril sai ya tambayi a ubangijinsa yace me zai sa ya Allah ba za ka tausaya mana ka saukar da ruwan sama ba Allah ya ce saboda a cikinku akwai mutumin da shekarar shi arba'in yana saba ma duk wani nau'in zunubi yana ba wanda bai aikata ba ya za a yi a cikin ku akwai wannan mutum kuma isa ba saukar muku da ruwa sai ce ya Allah menene mafita ya za a yi sai Allah ya ce har sai mutumin nan ya fito ya baggara sannan ya saukar da ruwan sama sai annabi Musa ya tara banu Isra'ila gaba daya yace to kun ji dalilin da yasa Allah ya ce ba zai wannan ruwa ba da haka wanda yake wannan zunubin ya san kansa ya fita shi kuma sai yana gudun kai ya fito ya kunyata sai ya shiga daki sakamakon wa'adi da nasiha da annabi Musa ya yi ya daga hannu yawa Allah magiya ya Allah ka san ni ne mai aikata wannan zunubi shekara arba'in ya Allah ka rufa min asiri tsawon shekara arba'in din nan Allah in ban fita da garin nan ba ka ce ba za ka ruwan sama ba in kuma na fita zan kunyata ya Allah da zai na tuba zan kara maka yaje mani wallahi sai Allah kawai ya saukar da ruwan sama annabi Musa da ya ga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya sai ce Allah ka ce ba za ka ruwan sama ce ba za ka ruwan sama ba sai wannan mutum ya fita kuma ai ba wanda ya fita sai Allah ya ce wa annabi shi annabi Musa haka ne amma mutumin nan ni da shi yayi istighfari ya nemi ya ce miki na ya ce mishi sai Allah ya ce sai annabi Musa ce Allah ina roƙonka ka nuna min wannan mutum da in ce a ji murna Allah ya ce kai bawa na Musa shekara 40 yana laifi ban tona masa asiri ba sai yau kuma da ya tuba sai tona asiri ke bazan nuna shi ba na riga na yaje mashi abin dauka anan in ya zan mutum zai shekara arba'in ba wani kaba'irun zunub da bai aikatawa amma da aka yi mashi da'awa ya zo a ji ya je ya tuba Allah ya fi mashi ina ga wanda kila bai wuce ɗan shekaru kaɗan ba in kai mai wa'azi ne ka ji a cikin hikima a gurguje jama'an musulmi lokaci ya riga ya hararo mu ya ce فأرجو من إخواننا جميعا من كل بلد الإسلامي أن يتعذبوا بهذه الآداب الإسلامية ثم يبتغوا من و... من وراء ذلك وجه الله عز وجل الله أكبر وسير مالك ألباني مالك ألباني يتوى من دعوة هي إياه أوكري في ترك كلمة شيء كيف أبد ذاك ندعوة كيف أبو الله أكاسواني أما أيكتاني أدالي بني duk wanda za ka kira shi zuwa ka shirya ya kyala mata ka sa ikhlasi magabatan mu sun kasance in za su fita da'awa in za su fita wa'azi za su fita da'awa kamar imam malik an ce ya kan yi yunkuri so hudu so biyar na fita gida in ɗalibai suka tara a ƙofar gida za a yi karatu to imam malik sai ya sun kawo gadan gadan gadan haka yana tafe gadan gadan zai fita da ya zo zaure ya hango ɗalibai sai ya cije sai tsaya ya gyara jinya ya gyara jinya ya gyara jinya kar alfahari ko riya ko wani jiki da kai ya ɗibe shi shi ga albasu wajen da karatu sai ya ƙara tantara su sai ya wani abu kamar na isa yana neman ya kwashe shi sai ya yi ba sai ya ƙara tashin tsaro ya daga shi shi kadai ya gyara jinya ya hararo aron ikilafi ya hararo irin hadari da ke cikin riya da jiki da kai ya tsarkake niyyarsa ya sa tawazu sai sun kare shi yakan yi haka su hudu su biyar sannan na ƙarshe ya fi cewa eh ya nutsu yanzu kan baya jin komai a ransa Allah kawai ya dafa sai ya zo na cikin ɗalibai ya karanta da su to su wanda zai da awa ya sa ikilas la yuriduna jaza'an wala shukura kuma karka ce za ka rika kiran mutane zuwa ga addini don su ba ka wani sakamako ko su gode maka a'a ba ka iyawa ba ka gamawa ba a yabawa kai kawai kai dan Allah mun gane wafatu a ƙarshe rasul mala albani tuwfiya al-allamatu al-albani qubayla yawm as-sabt al-thani wa mala albani ya rasu dab da ranar asabar an gane ko asani wal 20 min jumad al-akhira a cikin wato 22 ga watan jumad al-akhira 22 ga watan jumad al-akhira ta shekara 1420 kaga shekarar da bin bazai rasu ke shekarar bin bazai bayar wannan lokacin an tira su ba da mai tun daga ashir mubarak kori mubarak kori babban malami din nan mai littafin arrahikul mahfuz mai shirkin sunan na imam muslim ya rasu jira na da shekara dubu daya da ɗari hudu da goma sha kaga shekara shida tsakanin su har aka aka yi tara suwa su a cikin bukufe bin hadi alwari shi kuma ya rasu shekara dubu ɗaya ɗari huɗu da ashirin da biyu su muhammad salih bin usaimin duk wannan tsakanin suke tara suwa manyan malamai kuma ka je karanta haka su mala abakar kuma duk a wannan tsakanin suke su mala abakar su aka allah ya kwace mana manyan malamai dama ma'aikin allah ya faɗa cikin hadisi wannan lokaci almuwafiq asani min october a watan october a 1999 a 1999 eh kusan lokacin da ya mala albani a mala muhammad amma mala abakar biyar manyan malaman duniya kenan a lokacin wasu suna ba'da salatul isha an rike shi bayan sallar isha Allah madaukakin sarki ya gafarta mana jama'a wannan shine darasin mu na farko a cikin wannan littafi kuma darasa hudu za mu insha Allah ko da darasi za mu awa daya ko muna karan wannan awa hudu da za mu yau mun yi awa daya gobe mai awa daya jibi mai awa daya zata mai awa daya insha Allah za mu sauke wannan littafi a sunnatul ma'hudwa fi ramadan littafin Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki masa rahama wato dan karba da tinkara wannan wata mai albarka na azumi Allah madaukakin sarki ya samu albarka duk malaman mu da suka zo wannan wata suna maka suna gona kan kaje wasu suna kan kujera muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya saka mu alheri dukkan ba da dama haka kuma Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muke karantawa ya ba mu iko aiki da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك